أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبي والنعم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda baya yi ne wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin muna karatu a babi wanda ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi magana akan wato abubuwa da dama za mu tashi akan hadisi na na za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin bismillahir rahmanir rahim وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين فدبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب الثمرة قال العباس وكان رجلا سيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب الثمرة فوالله لكأن أطفهم حين سمعوا صوتي أطفة, أطفة البقر على أولادها فقالوا يا يا لبيك يا لبيك فاقتتلوهم والكفار والدعوة مثل الأنصار يقول يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتداول عليها إلى قتالهم فقال هذا هيمة حين هني الوئيس ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب الكعبة أو رب محمد آه فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم قليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم وانا حديثي وانا أكساموش دقاء عبد الفضل عباس عبد المطلب ينا بعد labarin abin da ya faru a yakin Hunayn kun san Allah madaukakin sarki ya jarraba al'umman musulmi a yakin Hunayn kuma ba wani abu ne yasa Allah ya jarrabe su lokacin da aka yi yakin Hunayn musulunci ya samu jama'a mutanen Madina da waɗanda suka zo a lokacin nan tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum dubu goma mutanen makka mutum dubu biyu in ka hada za a samu mutum dubu goma sha biyu to kaga ai jama'a ce mai yawa wannan shi yasa suke cewa wannan in daidan yawa ne na in daidan yawa ne to ba za a ba za a yi galaba a kanmu shi kuma hasali yakin musulunci ba yawa bane domin me wa man nasr illa min indillah shi nasarar yaki ba mai kawo ta sai Allah ta iya zama kuna da yawa ta ya zama kuna da makaman yaƙi Allah ya jiya makama a kanku yana faruwa wannan abin da ake a na Falasɗin ai akwai wani kilif da wani ya tura mu ai sojojin Isra'ila ne suka shiga wani waje tutar Falasɗin sai ta matsale a jikin waya-waya da ake sawa a tsare a tsare katanga sai ta wadi sai wani a cikin sojo ya ce bai kamata su bar tutar ba ya kamata a cire ta a yaga sai ya je sai ya ciro tutar ya zo cikin yan uwan shi za a yaga ina ga can masu dubawa su gane ko sojojin sinawa ba ne haka ya faru duka suka haɗa da su sun ɗauka kaman ba su san me ya ga duka ba ne sun ɗauka eh wannan haka abin da ya faru ke sun ɗauka kaman mutanen falastini wato shi ɗago tutar ne in ka ji maganar da yake faɗa ma irin na wulaƙanci can kuma Allah ya nuna musu ya ce to ga wasu na haka suka yi kawai sai zai kaga wuta ya barke a wajen duk sun mutu wata wani ayin Allah ke to duk yaki a duniya nasara tana hannun Allah wannan hakiki duk da Allah madaukakin sarki ya mana umarni wa aiddu lahum masad'atun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum umarnin da ba mu ba ba mu yi ba Allah ya yafe mana a shi ne ai saboda ai rayuwar duniya haka daman Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato in dai musulmi musulunci zai yi to waɗanda ba sa san Allah ba za su bar shi wannan su ne fa fasarar duk ayoyin da kake gani a cikin alkur'ani walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wannan ayar qur'ani ce ba hadisi bane bari wani ya ce ma ba san waye ruwaito ba na ko yana da rauni na aya ce Allah yake faɗa Allah da ya halicce mu yace ba za su taɓa yarda da kai ba har sai dai in ka yarda da ka musulunci ka bi kana so su yarda da kai to kawai abin da za ka yi shine wancan da haka wannan a zaune yake ود الذين كفروا لا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إن جاء الله Allah Allah suke su samu dama kawai su gaba ba su ayoyi suna nan duka abin da Allah yake gwada mana za a bi Allah ne amma lalle dole sai an jajirce sai an jajirce kuma abin da zai kwantarwa da mutum hankali a matsayin shi na musulmi idan ya tuna cewa komai jimawa komai dadewa kowa ma sai ya mutu na a ai abu ne in kai tunani mai kyau ai ashe duk kowa ma ashe da ya ne yake na dole kowa sai ya mutu da rago da mai karfi na da mai imani da mara imani da mai duk kowa sai ya mutu thumma ila rabbikum tuhsharun sannan gaban Allah za a je a taru Allah kuma shine zai yi hisabi shine mai wuta shine mai aljanna shi ya halitti kowa da komai sai wannan mutum ya tuna shi yasa ai in aka koyar da al'umma tsoron Allah aka nuna mata Allah to wani al'umma an huta wajen wahalar da 'yan sandanta da sojojinta za a samu sauki saboda ai mutum ba zai je yayi abin da zai hana shi shine tsoron Allah yanzu masu kama mutane su je gidajen mutane su kama su su wasu su kashe su in mutum ya san Allah ya zai yi wannan mu je ba za a kama ka a duniya ba ba za a ma komai ba mu je zuwa mu je kai ba abin da zai same ka a duniya misali in mutum ya san Allah ai wallahi ba zai yi saboda ya san akwai ran da za su haɗu da Allah ko ran da zai koma wajen Allah amma yana ganin kawai babu Allah kiyaye to wannan abin da suka yi na alfahari shine sai Allah ya jarrabe su to kuma a cikin tsarin rayuwar mu da muke ciki yanzu musulunci ya hana mu alfahari kuma wallahi kuje na yi rantsuwa duk abin da kake a duniya ko me shi in kai alfahari sai Allah ya karya ina nufin karkace da komai a ciki kowa kowa ta ne ko siyasa ce ko me kake yi ko me ko gauta kake sayarwa in kai alfahari sai Allah ya karya ka ki gauta misali Allah baya san alfahari baya so yace baya so da haka duk wanda ya sai Allah ya karya shi in ka dubi tarihin siyasar Najeriya ai akwai gwamnoni gwamnoni ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba wanda kowa ya san sanadiyar karye wasu a jihohinsu alfahari saboda a cikin jama'a suka yi ina nufin sun faɗa ne saboda sun zuga sun taka ƙasa ba wanda ya isa Allah bai sai ya ji wannan magana saboda dan adam ka isa ka je ka isa ina me ka isa in ma me ne kake da shi ya baka Allah kayan Allah ne a hannunka to ina ba fari aro ne fa Allah yake arawa mutane kuɗi duk abin da ka ji a kafin ka kuɗin Allah ne ya kace ai haka yake wallahi yaro kuɗin Allah ne Allah yake ba mutane ajiya in ma ka dauka kudin ka ne ka ajiye wallahi Allah ne yake raba mutane aro ba ku ji Allah na cewa atuhu min malillahi allazi atakum ba ku ba daga kudin Allah da ya ba ku kudin Allah ne ai duk kudin da ka gani komai to nashi ne to da haka shi ne in ya ga dama sai ya jarrabu mutum da dukiya ko ya jarrabu mutum da talauci shi yasa ai hikima ce idan Allah ya jarrabu mutum da dukiya yin ma zai aiki da dukiyar ya samu aljanna saboda ba nashi bane in ya ki aiki kuma zai zama kawai yayi gadi ya ya mutu ko da yawa sun yi gadi sun mutu ina nufin gadi kuɗi da yawa mutum ya tara ga aljanna ya siya da kuɗin Allah da ya bashi aro ya ki siya sai ka ga ga kuɗin ya tafi ya bari kudi masu yawa Allah kaɗai ya san da abin da zai samu da ya aiki da wannan kudaden yanzu nan Abuja akwai waɗanda in sun mutu kudaden da suke bari ya kai a gina masallaci irin wannan kaman guda ɗari ina ga wannan ba kaman guda ɗari kudin zai kai amma sai mutum ya mutu bai ko ɗaya ba na nuna ba kuma a kaga wannan kuskure inda kuma kana ko ɗaya ne kake da wannan alayira a ce duk sallar da muke da Allah yanzu magariba na a ce kana kwanci a kabari duk an baka ladan sallar mu ai kaga akwai shabawa kana lahira haka ba za a yi ta yi in muka yi isha duk an tattara ladan kuma ba namu za a ɗiba ba a baka an kai azab la'asa haka ke ta tafiya wani ayyukan can kabari zai daɗi na kana kabari abubuwa na ta kana ta samun alaji kana kabari kullum didin didin didin didin lada haka zai ta shigowa to haka nan zunubi yake wani yana kabari zunubi ya bari kayan zunubi ya bari kuma ana ci gaba da aiki da su kuma wallahi haka zai ta samu zunubi yana kwanci a kabari ana yin abu shikenan mala'iku hata da mutum suke ce to kaji ko yawa in kun disko ne a ce sun kunna sun kunna ka shi kaji hmm eh duk abin da aka bari haka nan da haka mutum ya wa kanshi aiki na gari ya wa kanshi tanadi ya gyara wa kanshi lahira ya gyara wa kanshi kabari kuma yanzu ne za mu gyara mu za mu yi ba wani ba wanda zai ma kuma wallahi abin da kai shi zaka gani haka Allah ya faɗi wa amma lil insani illa ma sa'a sai ce wa anna sa'ayahu sawfa yura da adam lahira bai da komai sai abin da ya aikata kuma wallahi aikin da yi zai gani ba zai yi mutum yayi alheri a wannan rayuwar sai kuma ya je lahira ya haɗu da sakamako mara kyau ba sanan ba zai yi ta tsiya nan ya je a haɗu da sakamako mai kyau ba Allah ya ce duk abin da kuka yi shine za a yi za a ba ku hadithul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shayi bayan an gaggama hisabi kowa an ba shi ayyuka sai Allah ya ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsi halakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah ومن وجد دون ذلك فلا يلومن illa نفسه ce bayina wannan duk kowa abin da ya gani a hannun shi wannan yana da littafin shi a hannun dama yana ta murna yana ha'u muqra'u kitabiya yana cewa ga abin da na samu wannan kuma yana cewa lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya to shine Allah ya ce to duk wani aikin da ka gani ka tare da shi Allah ya ce ya ku bayina aikin ku ne ni kawai sa mala'iku dai suna rubuta muku kayi sallama a rubuta kayi zagi a rubuta kayi tuta a rubuta kayi alheri a rubuta kayi sadaka a rubuta kenan yace Allah ya ce sawa ne aka rubuta ayyukan ku na kididdige muku su sanan suna ba ku da ka wanda ya samu alheri ya gode wa Allah Allah ya samu samu alheri wanda kuma ya samu sabanin alheri Allah ya ce kar ya zargi kowa sai ya zargi kai wannan shi yasa Allah ya turo annabawa turo annabawa suna tan mana wa'azi to alfahari bai da kyau Allah ka raba mu da shi duk ni'imar da Allah ya wa mutum sai gode wa Allah gode wa Allah shi kuma Allah ma duk ni'imar da ya ba ka gode sai kara ma kaga ba yayi dadi shi yasa akwai wasu ƴan ziga musamman 'yan siyasa ka san mutane suke ziga a zuwa ce ka alada ya ji garin nan ba ka ba kaman ka sai ji haka ce ai ba dama ne kai din nan ai kaza da kaza kuma wallahi ƙarya suke wataƙila nan da zai ziga shi hau wannan dokin faɗa da Allah wataƙila zagi sama yake siyasa yaudara ake lokacin MPN akwai wani ƙauye a Plateau sunan shi Kobodo wani bawan Allah yana takarar majalisa a lokacin ja gari ba ya je kamfan garin ya je kamfan garin ya shiga mota zai tafi a tayar mota ta yi faci mutanen garin zai fito aka ce a'a kar ya fito suka taru aka daga mota yana ciki aka kunce kaya har yana kuka saboda soyayya an ce ƙuri'a uku ya samu a gari suka ce kawai Allah ya kai mu raza a ce ka da gida babu yaudara ce to wani hadisi da aka samo daga abin fadilin abbas dan abdul mutallib yake cewa wato ranar yakin hunayn muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina tare da shi ni na lazumta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ni da Abu Sufyan dan Haris muna tare da shi da Abdul Muttalib manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muka muna tare da shi ba mu rabu da shi ba shi kuma yana kan wato alfadarinsa yana kan alfadarinsa wanda yake alfadari ake kiran shi ko godi a godiya ce ku a macen doki godiya godiyarsa bagla godiyarsa wadda take fara maza Allah yana kai lokacin da yaki ya kaure tsakanin musulmi da mushrikai kawai sai wato musulmai suka gudu abin da ya faru akwai a wasu kabilu ana kiran tsaya a hawazin da ita da kabilar saƙi daga ciki wasu suka samu suka shirya wa musulmi makarkashiya suka shirya suka ɓuya suka wa musulmi kwancen ɓauna kowa haka ake kiran shi ba shi yasa suka ringa jin harbi ta inda ba su zato sai zan an watsa al'ummar musulmi kuma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su yace ni ne nake rike da godiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ina jan takatta shiga cikin kafirai tunda yaki ya burkice yace ina jan ta ba na san ta je ba na san ta yi sauri ni da Abu Sufyan amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya ce ya kai Abbas waɗannan masu gudu ka kira ka ce ka kira mutanen Samura Samura sunan bishiya ce ita ce bishiyar da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ita ce bishiyar da Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم wannan da Allah ya ce duk wanda suka yi mubaya na Allah ya yarda da su duk aljanna ne eh duk wanda ya mubaya na Allah ya ce ya yarda da su to su waɗannan su ne kuma suke cikin yaƙi su ne kuma yanzu suka suka kama gudu kuma yana daga cikin alƙawarin da suka ɗauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko za a kashe su ba za su gudu ba shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tunatar da su na a to wannan abin alƙawarin da suka yi shi yasa aka kira su ashabu samura kuma da aka yi wannan shi Abbas zamun yana da sauti ana yana da sauti sai ya daga murya yace ina waɗanda suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari a ƙarƙashin bishiya cewa ba za su gudu ba yace na rantsa da Allah da wannan sautin nashi ya kai musu ya ce kai ka ce ɗan saniya ne in ya ji kukan uwarsa na ka san ne ɗan saniya in uwarshi ta ɓace na na da ya ji kukan ta duk inda take nan zo jusa wajenta zai tafi ya ce haka suke kawai sai suka kama juyawa maimakon gudu sai suka dawo wato kowa ya tuna alƙawarin da yayi cewa ba zai gudu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a tunatar da su wannan alƙawari yace sai suka dawo suka ce labbaika ya labbaika ya labbaika ya rasulullah to mun mun amsa kiranka mun amsa kiranka suka shiga aka kama aka kaure fada ya kaure tsakanin musulmi da kafirai kuma ana kiran mutanen Madina su ma ana kiran mutanen Madina cewa kowa ya dawo sai kuma aka da ana kiran Banil Haris bin Hazrat ina suwa ne kamar yanzu a ce maka ka san yanda kabilu suke kama a ringa ina katsinawa na ina kanawa na haka a lokacin kabilu ne garuruwa kowanne aka kira shi kawai sai ya biyo sai ya dawo hakan nan shine yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan abun hawansa yana kamar wanda zai tafi ya fada cikin yaki manzo Allah ya dube shi yace lalle waje yayi waje wato yaki yayi tsanani an kaure ana ta wato bigi in buga sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sauka kan abun hawansa sai ya bi tsakuwa yashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya watsa wa kafirai ya watsa wa kafirai ya watsa a fuskar su yana cewa ku rushe ku rushe da ina ina rantsuwa da ubangiji Muhammad kuma haka aka yi babu wani kafiri da Allah bai jefa tsakuwar na aidan shi ba babu shi dama Allah yana faɗa wa malamai ta iz ramaita lakin Allah rama yawa da ka da ya jefa sai ya zan kowane kafiri idan shi tsakuwa ta shiga sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai yace sai ne leka gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya watsa kowa ya ce kuma Allah ya ruka su yace sai kuma naga wajen a ido na kaman kaurewar tana nan ana ta bugawa irin kaman ba abin da ya canza yace amma wallahi kawai daga ido da zan yi sakamakon wannan tsakuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waza yace kawai sai kana ga waje yana ta sanyi kafirai na ta gudu kafirai na ta gudu nasara ta dawo hannun mu'mini da nasara ta dawo hannun mu'mini shikenan al'amarin sai zama wato zuwa ga karyewa ko hasara ko kuma rashin nasara a yaki wato wannan tsakuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa Allah madaukakin sarki yayi aiki da ita ya sanya ta shiga duk idanu irin ne yadda Allah madaukakin sarki ya jefa musu bacci lokacin da suka zo aka yi taro aka yi mitin cewa ya kamata kabilun makka kawai su zauna su wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwab daya kuma amma abin da ake jin tsoro ana jin tsoron dangin manzon Allah Qurayshawa shine sai aka yi mitin yaya za a yi wannan mitin din kun san har da shedan sai da yazo ba wanda ya kira shi ba eh dattawan larabawa Qurayshawa da duk sauransu aka haɗu da kabilun larabawa ana yaya za a yi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam har shi ya daga hannu zai yi magana aka ce a'a ga dai dattijo ya kai dattijo suka ce amma dattijo ba mu san ka ba sai daga ina kake shi ne yace wai shi daga najadu yake ba ku ji ba wace yana tsohon najadu ba ai je dan yake ne in ka ji an ce ma tsohon najadu shi dan ake ne eh yace ai shi daga najadu yake ya ji labarin shi ma abun na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dame shi yasa yazo duk abin a hada kai shine ya ba yana cikin wanda suka ba da shawara yana ba da shawara maimakon yanzu wata kabila ta je ta kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a kama yaki da ita kowane kabila ta kawo mutum biyu mana kowa wata kabila biyu biyu biyu sai a je kawai sai a kashe shi shikenan washe gari yace kabilar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya fada da kowa ba da haka sai dai a biya diya kaji ne da kuma haka Allah madaukakin sarki ya sanya musu bacci waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahu wa hum la yubsirun suna gadi suna tsaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bi ta cikin su ya wuce duk suna bacci Allah ya sanya musu bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina ali ya je kwanta a shimfidarsa ya je kwanta a shimfidarsa me leƙawa ta wando yana ta yana nan yana nan yana nan har yanzu ya tashi ba yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tafi har aka je aka tabbatar da cewa sayyidina ali وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يديل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم أسامو أنا حديث لك أبي هريرة يدعى الله تقار ثبت عبريش يشي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ياكو متاني كتني الله مدوككين سركي من تركيني كما بايا كربان كومي شيء من تركيني Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki abu mai tsarki kuma Allah madaukakin sarki ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi wato Allah ya gaya wa muminai su ci halal Allah ya gaya wa annabawa ma su ci halal irin umarnin da Allah ya yi wa manzanni haka ya wa muminai Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa wato na halal sannan ku yi aiki na gari sana Allah madaukakin sarki ya ku wanda kuka yi imani ku ci daga dadadan abubuwa da muka azurta ku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum shi wannan mutumin yana tsawaita tafiya ba kun sa a musulunci tafiya tana daga cikin asbab da yake sa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar mutum idan kana cikin addu'a a tafiya to kana da addu'a karɓaɓɓiya da ka kana cikin tafiya sai ka tsaya kai addu'a in ba kai ne direba ba kuma kana tafiya kana addu'ar ka na na nuhu kai to sai ka roki Allah mai kake so sai ya baka saboda tafiya matafi Allah yana amsa masa tafiya yana amsa masa addu'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ga wani mutum yana tafiya mai tsawo kaga ya kamata amsa addu'a ko gashi kuma ya sha wahalar tafiya har gashin kanshi ya ci kuikuye ya sha wahalar tafiya duk rigarsa ta yi dukun dukun kuma yana addu'a yana daga hannu sama yana cewa ya rabu ya rabu yana daga cikin ladubban addu'a an mutum yace ya ubangiji ya ubangiji akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah yana jin kunya bawa sai daga hannu ya roke shi ya saukar da hannun shi bai ba shi komai ba Allah yana jin kunya na bawa sai daga hannu ya roke shi ya sauko bai ba shi komai ba da kenan in ka daga hannu ana saran ka ce ya ubangiji ya ubangiji ko ka ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ko uku kuma abin da za ka roƙa dan Allah zai amsa sai dai kuma ka dinga tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa duk wanda ya addu'a to cikin abubuwa uku za a yi matsaya imma abin da ya roƙa Allah ya bashi imma a jinkirta abin ba yanzu za a bashi ba saboda wani dalili da Allah ya sai shi imma gaba daya duniya ba za a bashi abin ba za a je masa ya lahira saboda zai fi bukatuwa idan mutum aka kawo masa wani aiki a lahira aka bashi ladan sai ya yi fata ina ma a ce duk addu'o'i shi Allah bai amsa ko ɗaya ba a ce an ajiye masa a lahira da mutum zai so haka to da haka koyaya mutum ya addu'a sai ya sakarkace shi Allah madaukakin sarki ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan bawa wanda yake cikin tafiya yayi dukun dukun yayi datti kai shi ya ci kuikuye yana daga hannu yana ya ubangiji ya ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abincinsa haramun abincin da yake ci haram abin da yake sha haram rigar da take jikinsa haram sannan shi kanshi an ciyar da shi da haram sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa anna yustajabu lahu ta yaya za a amsa masa wato ya karya ya karya abubuwan da ke sa amsa wa mutum addu'a akwai sa'ad sayyidina sa'ad ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa mustajabu da'awa annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace masa ya kai sa'ad adib mad'amaka ta kun mustajabu da'awa ka gyara abincin ka ringa cin halal zaka zama kai addu'a sai amsa kenan cin haram yana sa Allah madaukakin sarki ya ji amsa addu'ar mutum kuma ba kwata-kwata ba kayayewa ko alade mutum yake ce in yi addu'a Allah ya amsa ba shi dan ma na ya roƙi Allah ya amsa ba amma ana nufin mumini ya sa rai da ya roƙi Allah dan Allah ya alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku ce ku ki roke ni zan amsa muku kaga yayi alƙawari kama ya faɗi me yasa in ka ji ba amsa ba to akwai matsala sai kokari a gyara wannan matsala kina hadisin yana gaya mana in mutum yana san Allah madaukakin sarki ya amsa addu'arsa to yi kokari ya ringa cin halal ya ringa shan abu na halal ya ringa sanya tufafi na halal to shikenan sai ya zama in ya addu'a Allah madaukaki sarki ya amsa masa Allah ta amsa mana wa an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim shaykhun zanin wa malikun kadhab wa a'in mustakbir rawahu muslim an samu hadisi har wayo daga Abi Huraira yadda Allah ta fara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai wasu dangogin mutane guda uku Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo na rahama ran tashin alkiyama sanan ba zai darkake su ba sanan wato ba zai mutu magana ba ba zai yi magana da su ba ran tashi alkiyama ba zai kalle su ba kallo na rahama sa'annan ba zai tsarkake su ba sa'annan suna da azaba mai radadi Allah ka tsare mu suwaye mutane guda uku dangogi mutane guda uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine tsoho tsoho mazinaci shekul zani tsoho mazinaci wannan hadisi me yake faɗi na me yake cewa yana cewa kamar idan yaro ya zina shi kenan shi ya sha ha ba abin da yake faɗi ba wato abin da hadisi yake faɗi inda akwai wanda za a tausayawa na a ba shi uzuri to da yaro ne da watakila yana da wato sha'awa yana da ruɗi na shaidan na wanda ya jaki ya je zina amma zai haɗu da Allah amma shi tsoho mazinaci tsagwaron san zuciyar ce ta ta ragargaje tana son sabon Allah shi yasa shi yasa sai ya zama nashi azabar ta zama daban amma ba wai don cewa wani zina shi ba zina bane dan shi ba tsoho bane a ko kadan amma shi wannan wato laifin sa ne ya ninninka na wancan saboda shi nashi ya nuna tsagwaran shi nisan shi ne da Allah madaukakin sarki kasa akwai waɗanda za su yi ta zina Allah ya kiyaye har su zo ba wai sun tuba sun daina zina a'a zina ce ba za ta yiwu ba ai an gane hausan ba za ta yiwu ba wannan ya kaga ba tuba ba ne na ba tuba ba ne kamar ɓarawo ne ya je gidan sata ya shiga ya rasa kabin da zai sata ya da ya zauna a ce ya tuba na saboda kawai bai samu abin da zai ɗauka ba inda zai samu ba a lokacin ma da ya samu zai ɗauka da haka musulunci ya girmama tsoho ya girmama mai shekaru mu ma an mana umarni mai girmama masu shekaru an mana umarni mai girmama wato dattawa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana duk wanda bai girmama manyan mu ba baya daga cikin mun je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba musulunci bane raina mutane wanda ya girme ka ya girme ka har wajen Allah kuma musulunci yace ka girmama shi musamman wanda ya kawo girma ya tsufa idan kana girmama tsofaffi to albishirin ka zaka dade a duniya wanda yake son ya dade a duniya to ka ringa wa tsofaffi hidima kuma ku gane wayan ba maluma ne suka yi istinbadi wani abu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi babu wani mutum wanda zai girmama wani dattijo saboda tsufansa ya girmama shi saboda baba sannu baba da sauransu yace face Allah ya kawo wanda zai girmama shi lokacin da ya kai shekarun wannan mutum ko gane magana Allah zai ja shi kai kai ma sai Allah ya kawo wanda zai girmama ka a wannan shekarun to wanda ya mari tsoho ba zai gani amma dai maluma suka istinba suka ce kenan idan mutum yana girmama su Allah zai ja kwanakinsa shi ma zai ba shi tsawon rayuwa har shi ma a rama masa abin da ya yi wannan ana maganin tsohuwar janaral ba daman na iyaye wannan da girma su ba wuta zai shiga shi wannan ba a magana ana nufin tsoho da baka san shi ba ko ina kawai duk wanda ya girme maka to kanka kake wa gata in aka samu har arna ma zaka ga suna da wannan dabi'a suna girmama wanda in dai an samu mai hankali in ya ga wanda yake ya girme shi zai girmama shi to kanka kake wa kai kake wa kanka kake wa na biyu shine malikun kazzab wato shugaba makareci Allah kiyaye kaga ai kowa yayi ƙarya ƙarya ce amma ta ta shugaba ta fi muni house boy na ga sunan dai wannan suke kanana ma'aikata ya yi wani abu aka ga ya ga jiki na rawa ya ce ya shi bai ba ya karya saboda yana jin tsoron mai gida zai kore shi na yana jin tsoron za a yi kaza yana sai zama wannan abin ne sa ya yi karya amma mai gidan kai shi in ya yi karya bai yi dalili na in ya gaya mutane gaskiya ba yadda ta kai iya na dole ma kawai kowa ya haƙuri da haka shugaba ba dalilin da zai karya ya ga mutane gaskiya to in yayi karya abin nashi yana da muni a wajen Allah sau shi yasa zai zai hadu da wannan dan babu dalilin yin karya babu dalili ba tsoron wa yake yi a bani ba za a baka ba sai ne na ba abin da zai faru komai ya kabada in ma ka faɗa sai dai a ce an gode na bayan da aka iya da kai ko kuma a ce shugaba ne yake ƙarya to shine abin ya zama muni yayi muni Allah kiyaye sai na na uku talaka mai girman kai shin dan ko har da suka za na kaga yanzu shi ma girman kan ai mai kuɗi ya girman kai zai haɗu da Allah ba wai amma shi kaga akwai dalili ya saki wanda yana girman kai sai shi gwamna ne na yana girman kai dan shi darakta ne yana girman kai dan yana da kuɗi ya tara daloli da abin da sauransu to kai ne ya kai ka ya shi na magana ai ina nufin kai ne ya kai ka na zabarci kaga ba abin da ba abin da ya shafe ka ba a san girman kai fa amma na talaka zai ci shan wahala shi kuma saboda shi nashi ba da dini wani zaka ga kawai bai da komai amma sai girman kai ba kyau ana san ka zama mai saukin hali mai tsankantar da kai ai kaga wanda yake mawadaci in ya kankantar da kai abin yafi ba da sha'awa na na nahu dan shi an kai dalilin da ya kamata yayi amma wani talaka ka kankantar da kai dama kankantar kake ai na na nahu kaman zuhudi ne gudun duniya ai talaka yana wani gudun duniya ne to dama a guje kake ai ba wani ba wata matsala na ai kaga ai babu daman babu ba za ka gane mai gudun duniya ba sai wanda ya samu duniya ai shi ai mai kuɗi ne ake gane mai gudun duniya amma kai ka gudu ma ina zaka tun da man babu ku ba wani abu dagar musulmi kada ya sake yi biyu babu shi bai samu can ba shi bai samu wancan ba ana san talaka kaga ai kamar talaka ne har kawai ya tsaya ya biye wa ya ki sallah zai ba ka tausayi kai baka yi sallah ba kai baka bi Allah ba kuma baka da kuɗi to ka je lahira kuma yaya na abin ya zama goma da ishirin na eh da haka musulmi ya dage ya bi Allah wallahi tana talaka ka ji tsoron Allah shi ma mai kuɗi ya ji tsoron Allah haka ake so kowanne ya yi amma dai kai ka ji tsoron Allah saboda idan ka ƙi jin tsoron Allah kai talaka mai kuɗi ma ya ƙi jin tsoron Allah ko ba kuma an je laila shi ya ɗan more na ko ba ku gane hausan ba ne ai ka ga shi ya more ko kai kuma baka mori ko ba kuma wutan kuma za ka ci ba eh ai Allah bai sa mutum aljanna wai dan shi talaka ne a Allah yana sa mutum aljanna ne yayi talauci amma kuma ya bi Allah ina nufin ya tsaye da sallah ya tsaya ya yarda ma talaucin cewa jarabawa ne Allah ya dora masa yayi hakuri ya bi Allah ta wanne wannan manya ne a cikin alahira kamar yadda Allah bai ba mutum kudi wanda ya tashi a wuta ai Allah yana ba mutum kudi ne ma tashi aljanna ai rahama ce ba ku ji wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kashe kasa mutane gida hudu ba yace a duniya gaba ɗaya mutane mutane hudu ne duk duniyar nan mutum hudu ne ce yace mutum na farko mutumin da Allah ya bashi ya bashi ilimi ya bashi ilimi ba ba dukiya a Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya kuma amma dukiyar yana aiki da ita inda Allah yake so yana kuma yace mutum na farko sai sai mutum na biyu mutum da Allah ya ba shi ilimi babu dukiya amma shi kuma in zai kalli mutane wannan mutum yake ta kallo saboda yana gani shi yana ta aikin alheri da dukiyarsa yana ce ma ina ma a ce ni ma ina da shi yayi masallaci ya dinga ka ina ma a ce ni ma ina da shi ne masallaci yana ta kallon wannan duk rayuwarsa shi wannan ne madubinsa kaji mutane biyu yace sai mutumin da Allah kuma ya bashi dukiya amma babu ilimi babu Allah sharholiya kawai ke sau shi yana yana fajjama rayuwa yana abin da ya ga dama shine mutum na uku yace sai mutum na hudu shi kuma Allah bai bashi dukiya ba bai bashi ilimi ba amma shi kuma madubinsa wannan mutumi na uku ai kun gane lissafin shi wannan mutumi na uku da yake sharholiya kawai ke kallo in ya zo same shi da kwalban giya ɗaya yana sa ya ce kai da shi ne na eh da ma ɗaya ne sha ba na ina nufin kawai shi abin da ke gabansa kenan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam da wancan mutum na biyu da mutum na farko duk ɗaya suke a wajen Allah sa'annan da mutum na hudu da mutum na uku duk ya shige wajen Allah kaga wannan bai tunanin ba nanin tafi bai yi komai ba shine hasara shi yasa ake son zama da mutanen kirki da kwaikwayon mutanen kirki yana da amfani mutum zai kai shi bayan ya haɗu da Allah madaukakin sarki alhamdulillah sai mu tsaya nan
alaikum salam
na shugaba makareci shin ya hada tsakanin ƙarya tsakanin mata da miji a'a ban da shi ban da shi akwai rangwame tsakanin mata da miji amma ban da 'ya'ya ban da 'ya'ya hasali tsakanin zamantakewa na aure wata ran miji zai shuka matarsa ita ma wata ran ta shuka shi na da haka amma ya kamata in zaka shuka ta kai shuka ta shukawa na hankali ita ma in za ta shuka ka na ta shuka ka na hankali dan in ta gane ka shiga uku na da kai magana ta makarecin banza ga harka don ka kuma ya baki na amma ƙarya tsakanin miji da mata magana ba daidai ba an yi rangwami jara musulunci ta yi rangwame amma kan lamari na a zamantakewa idan ka haɗu da mata wanda take wato kasan mata sun sha bamban akwai matar da mijinta talaka ne ita kuma tana san abin duniya da yawa na to in ba ya ɗan nemo hanyar diplomasiya ake cewa ya zama mata dan hade hikima hikima na wata da hikima sai a zauna a wuce wata kuma ba ta yiwa za ka ga inda hikima in kana da dabara sai a dan na a yi ta murza rayuwa kamar an taɓa labarin wani da matarsa ta matsa wai abokai shi a nan garin duk ga wannan ya zo ya yi kuɗi ga wannan ya zo ya yi kuɗi kai kawai aikin me kake kai kala ko maza ne Abuja kaga wani a iska ga sakarci ne ya rasa yadda zai shi ne ya je ya samu shafin santa aka buga masa wata takarda da sunan wani da yake ita ma ba bugu ta yi ba aka buga wani ministry aka ce an ba shi kwan miliyan miliyan ɗari da goma sha biyu nuna mata ce to wajen a jiya munna ma mun kusa shigowa kuma haka aka yi ta nutsu ana ta jira har gwamnati ta kare ma na jige nan ana ta jira ka san da kwangila ce ba a biya ba za a biya ba a biya ba darakta ya yi tafiya darakta ya dawo ana rana dai amma kaga in mai waye ta ta kalla za ta ce makarecin banza wannan ta gane da ka ya danganci wa titi ita ma kuma haka wannan shari'a ce eh wallahi dan da ka baya ciki baya ciki na'am na idiya sai wannan idiya da rabi ne sallah kayan waye eh yayi matsada ya bar ma kudin a sai ka ba shi kudin sa in ya fasa inda kayan naka ne kuma yana wajenka ai ya zo da sauki sai ka ba shi kuɗin shi eh tunda in ya fasa ai kun gane magana yawa a'a ya san shi ai online ba kuɗi ya aika masa ba na in an aika mutum kuɗi online ba a maida online ana maidawa ai na na to to kuɗa kun ma zai tambaya
yace assalamu alaikum
aisha kana fassara Ina fassara.
yawa na yace mala assalamu alaikum muna godiya da aka kawo mana isafita muna godiya da aka kawo mana isafita kuma gaskiya muna samun fahimta sosai kura da muna fahimta kuma gaskiya muna jin daɗi sosai ga kura da kura suna nan kuma suna gida kuma suna kallon asiri to alhamdulillah wannan shi ne abin da ake gaskiya mun ga tana da gidan ba ne ko muna samun haske muna samun ƙarfi to ne shi ba da muna godiya ma da wannan haske na ji kuma ina so da Allah ta sani cewa idan misali mutum ya faɗa mun mali misali wannan mutum ya faɗa mun mali ne ba a matsayin na kuma akwai hukumar makarantar su zai da mai yin arakan saboda yin kare da ke bari ya yi masa da kai araka ba
a ai za ka shiga wata fazarar da yanzu ko zargawa okay okay da hannu to ai to da farko dai kace su ma duka Allah ya saka musu da alheri Allah madaukakin sarki ya hada mu duka a cikin aljanna Allah ya sa duka abin ya amfane mu a tambayar da yayi wato in aka cutar da mutum abinda musulunci yake ya hakuri amma in ya kai ya kawo ba zai iya hakuri ba to zai rama amma daidai yadda aka cutar da shi da haka yana iya kai kara in akwai inda zai kai kara a dauka masa haƙƙinsa amma wajen karban haƙƙinsa kada ya wuce gona da iri kada ya yi masa misali ya mare shi to ɗaya ya ce zai mare shi to biyu ko ya mare shi da hannu ya ce shi zai haɗa da kafa a'a abinda aka masa in har ba zai iya haƙuri ba to shi zai rama shi zai kai kara a kawo masa haƙƙinsa sa'annan ya yi haƙuri shi ya fi wallahu a'lam alaikum salam na mutum ne yana da yara ya tsaya ya yi musu tarbiya irin yadda Allah ya ce a yi musu sai bayan suka yi wani aiki mara kyau babu ruwan shi matsalar da mutum yake samu a kan ‘ya'yansa bayan ya rasu idan bai tsaya ya musu tarbiyyar da Allah ya ce musu ba ai ‘ya'yanka da kai duk Allah ne ya halice ku ‘ya'yanka ba wai bayanka ba ne amma akwai haƙƙi da Allah ya sa ma sai ka sauƙi in ka sauƙi shi kenan ka huta sauran kuma abin da Allah ya rubuta musu shine da ya halice su naka addu'a amma idan kai ka bi Allah to akwai wata garabata da sakamakon biyayya da kawa Allah ƴaƴanka za su shiga ciki matarka za su shiga ciki kamar yadda alkur'ani ya faɗa wallazina amanu wa taba'atu dhurriyyatuhum biimani Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay' idan aikinsu bai kai naka ba to sai a hauro da su saboda kai amma sharaɗi ya zan suna da imani da haka wannan daraja ce ake samu na imani Allah shi zai da na'am amma sana na'am ban gani ba
wata mata ta kai ke cin kasara ya ɗaura mata aure da kuma ya
na'am zai ɗauru ba zai ɗauru ba ni ban ban wato abin ne na waso ya yi yawa ban karanta ba wallahi ina buɗewa a'a ba wai na ce ba da gaske ba ne wanda ba su ji labari ba abin ne za ka gane duniya mun shiga uku wallahi wai siriki ya tashi damfarar sirikarsa ita ma da kwaɗayi buhari a ina wai ya je ce mata buhari yana so zai aure ta ya ringa karɓan kuɗi a wajenta kuma ya zo ya kawo mata haddasa daƙi daga buhari wa da kaza wai tana ta zaman jiran buhari ya zo wannan kaga mayaudari ne ɗan damfara ne aka samu ire-iren su akwai shekarar da wani mutum ya dauko wata tsohuwa daga Zamfara ya karbi kudin hajinta wai zai kai ta haji ya sako ta a jirgi daga Sokoto suka zo suka sauka a nan airport akan an iso maka ya kawo ta national mosque wannan na ga muku ne yayi ta zagayawa da ita masallacin national mosque wallahi malam tsohuwa barawo kawai daga sakwata wannan tabbata ne kaga tsagonar rashin imani ne da rashin tausayi kuma a ce wannan shirika da ka magana aure babu ai ƙarya ce gaba ɗaya shi ba har ma bai san me ake yi ina nufin babu ai ma kai ƙarya wa an ɗaura aure da mutum bai sani babu wani jaki wallahu alam sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا akwai wasu bayan Allah akwai wata mata da aka yanka ta a Gombe wallahi suka yanka ta har kawai har waya suka yi mata wata dawo gida yar uwar ɗaya daga cikin wanda muke tare da shi ne ya rasa tema suka kira ta tana makauta ko su waye ko an rasa menene Allah ya jikanta ko ni ba Allah ma da aka suka je gidansa suka kashe shi suka kuma kwashe iyalansa har yanzu ba a ga inda yaran suke ba to Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya dawo da su lafiya mu kuma Allah ya tsare mu dukkan su mu karanta fatiha har da mu Allah ubangiji ya tsare mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين